أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yanwa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 21 ga watan rabi'u sani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan 11 na shekara 2023 miladiya idan ba manta ba muna cikin sabon babi da muka fara babi na 20 babi da yake bayani akan yadda ake yi ga mutumin da yake gargara da kuma yadda ake wankan mamaci da yadda ake sa masa likafani da yadda ake ɗokansa da yadda ake ake binne shi insha Allah mun faro wannan babi wancan sati da ya fice shine wancan yau darasi na 27 insha Allah kenan yau shine darasi na 27 a cikin wannan littafi idan ba manta ba muna cikin bayani mun tsaya kan gabar cewa ba laifi idan an ma mutum mutuwa zai iya kuka na kwalla na hawaye ma'ana mutum yana zaune hawaye kwalla su dinga fitarwa wannan ba haramun ba ne ba saboda haka amma a yi kururuwa to wannan haramun ne haramun ne haramun ne kaɗan mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa laisa minna mallada hududa wa shakkal juyuba wa da'a bi da'awatil jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna duk wanda dan an masa mutuwa da rabal hududa yayi ta dukan kansa yayi ta marin kansa kasan da mutanen haka ake mutun yayi ta kauda ma kansa mari wai shi ga bakin ciki ya same shi damuwa ta same shi wa shakal juba ya keketa riguna ya keketa aljihunsa wa an mushi mutuwa wa da'a bi wata jahiliya kuma yake kururuwa irin ta mutanen jahiliya irin ta jahiliya ta kafirai wayo ya mutu ya lalace wayo katangar gidansa ta rushe wayo da waye barsu ana ta kururuwa na daga murya manzo Allah ce dimme haka to wallahi ce bai tare da ni to kadiba in manzon Allah ce baka tare da shi dan uwa yar uwa to da wa zaka zamna a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya da imam muslim ya fitar manzon Allah yana cewa annaihatu iza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qitrani wa dar'un min jarab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mai kukan mutuwa wadda ta mutu tana kukan mutuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan iza lam tatub annaihatu mai kukan mutuwa iza lam tatub idan bata tuba ba to tuqamu yawmal qiyamati za a tsida ta a ranar tashin kiyama wa alaiha sirbalun min kitrani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta an sanya mata wando na mangelo wa dar'un min jiran ma'ana da riga ta kasuwa a wannan masifar mutum zai tashi mai kukan mutuwa to ina dalili saboda haka wannan abu da ake na kukan mutuwa ya saba kwata-kwata rantar wata addinin musulunci shi sun yi malace wa husnul ta'azzi wa tasabbur ajmalu liman istada amma mutum kyakkyawan ta'aziyya ma'ana shine inna lillahi ma akaza wa lahu ma aada wa kulli shay'in indahu ila ajali faltas faltasbir wal tahtasib wannan ita ce addu'ar da manzon Allah ya karantar da mu addu'ar ta'aziyya idan ka je wajen wanda aka ma ka bashi haƙuri ka ce inna lillahi ma'aza ma'anasa abinda Allah ya ɗauka daman nashi ne bawan shi ne shi ya bashi ran shi ya fura masa shi ne ya haɗa alaƙa da kai da shi shi ne ya sanya ka ya aife ka ko ka aife shi inda Allah bai halice shi ba ba zai aife ka ba kuma Allah shi ya bashi ra walahu ma'ada abinda kai Allah ya bada kuma nashi ne to shi mai kaya da aro ya karbe kuma shikenan kawai sai zama masiba haka ya faru lokacin ummu salma da ɗansu ya rasu mijin bayanan da ya dawo saboda haka ta tarye shi bata ce mishi dan yaro zuwa yace ya jikin yaro tace lafiya lau yanzu alhamdulillah hankali ya nutsu ya kwanta amma bata riyo shi da kuka da waye da sauransu ba ta dauko abinci ta kai mishi ruwa ya wanka da dau abinci da bashi ya ci ya sha hankalin shi ya nutsu har aka yi kwanciyar dare da shi sai bayan an gama duka waɗannan abu take tambaye shi suka zauna take tambaye shi take cewa da tambaye ka yi idan mutum ya kawo maka kayan aro ya baka yace eh kuma lokacin yan yazo ya karbi kayan shi akwai damuwa tace ina wani mai damuwa mai problem daman kayan da kuma yazo ya karba yace to sai kai hakuri dan mu da Allah ya ba mu to Allah ya karbe shi to a lokacin sai ta da wada kuma kin kyale ni har sai da nayi kaza nayi kaza nayi kaza tace hakuri ba ko ni to kaga abinda ake so haƙuri Allah ne baka kuma Allah ya karɓi kayan shi to saboda haka sai ake neman ka jure ka ƙara haƙuri to shine in ka zo wajen wanda aka mishi da rasuwa ce inna lillahi ma akaza abinda Allah ya karɓa nashi ne walahu ma aada abinda ya bada daman nashi ne wa kulli shay'in indahu ila ajali dukkan wani mai rai yana da ajali dukkan muna da baki da muna da rana da kowa da lokaci ya zo inna ajalin la iza jaa la yu'akhkharu sa'atan wa la yastaqdimu ba jirkita ba mutum da yawan sa'a sakon guda ko ba ƙara ma mutum yanzu da mutum ya zama dan ta'addada takadari a bayan ƙasa ya damu kowa ya adabu kowa kowa zo ke mutuwa ya mutu to Allah subhanahu wataala ba zai rage mishi kwanan ba a wannan ajalin da yake in ya kai sai ya kai shekara 100 haka zai kai ɗarin na yana ta'addancin ne dai addabi kowa sai dai ku samu ladan musifar shi idan kuka maida ga Allah ku ta haƙuri lekancin mutum da shaidan na mutum bata sa'ar ya mishi kwanuka haka kuma kirkin mutum da ɗa'asa da biyayyarsa ga Allah da sauransu ko annabi ne bai sanya kuma idan ajalin ya zo a ce a ƙara masa saboda har kulli shay'in indahu ila ajal kowanne abu yana da ajali shi sun ya lace kulli nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dankan mutuwa kowace rai zai saboda haka yana wanda suka tafi ba su yi gauga ba mu kuma da muka yi jinkiri mu kuma da muka yi da rai ba mu jinkiri ba kowa lokacin shi ke jira me ake fita Allah sa mu cika da imani da kyakkyawar kalma ta tauhidi ta la ilaha illallah mu cika akan kyakkyawan aiki duk abin da ashe a dawo ma'ana Allah subhanahu wataala ya karbe ka ya sanya ka cika akan kyakkyawan aiki kada ka ce a'a da na yi ta kokarin ai da mu ake ibara kiyamul layli da ake itikafi ake kaza yanzu kuma duk ka fasa wa yau asara kenan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta innamal a'malu bil khawati dukkan al'amura akan abin da mutum ya cika akai za a ɗauke shi ba ku gani ba ga mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kisan la tarihin sa mutumin da ya kashe rai 999 ya je wajen wani mai ibada ba malami ba tunda fada ne mai ibada mai ibada ana ganin shi sai yake tambaye shi ya yi barna ya kashe rai 900 100 kai ya ce kawai na da tuba a wurin Allah ya ce ɗari ba nawa ya ce ba ba ɗaya ci ya Allah wa zai ya Allah zai karɓa tubanka kaga akan jahilci yayi fatawa ya yake shiga tsakanin bawa da ubangijinsa baka sani baka ce a'a wani ban sani ba je ka tambaye malamai sai ya ce ina kawai shi sai diba girman barnar cewa zai wannan ta ai babu kai ba tuba ya ce to shi kenan da ba tuba sai kara ya cike da ɗan da shi to kaga da yake zuciya kuma ta kudurta tsakanin shi da Allah abin yana damu sai na so ya bari wani abin ya ishe shi tuban yake so da gaske ya ji ya zauna kuma abin sai sake cicike shi kai ya kamata da ya bar wani abu bari da ya gabato sai Allah ka tare sai ya samu malami na gaskiya ce malami ya ce ba ba shi kisa duk abin da aka yi ya ce ya kashe mutum ɗari shi ko yana tuba yana da ko Allah zai iya karɓar tubansa da yake yanzu malamin ne wanda ya karanta sai ce man ya hulu bai na ko bai na rabuk waye isa ya shiga tsakanin bawa da ubangijinsa kai ka ce a'a wai Allah ba zai yi shi dan ni kamar bawa matukar ba shirka ba shirka ce kadai in bawa ya mutu yana yin ta to shi wannan san fice ne Allah ba ko kallon ga ba zai yi ba amma matukar duk laifin adam in dai ba shirka bace ba to in dai har zai zo ya tuba ta musu Allah zai karba shi sanya Allah ce ya kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka faɗa musu ya ku bayina waɗanda ku yawa tabarna a bayan ƙasa kada ku ɗebe tsammani daga rahamar ubangiji Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya innahu huwal ghafurur rahim domin shi mai gafara da mai jin kai saboda haka ce ba wanda ya sai shiga tsakanin da ubangiji amma ga shawara yana baka yace ka bar wannan ƙasa domin wannan ƙasa ƙasa ce ta ɗan ta'adda ƙasa ce ta ta'addanci ƙasa ce ta zunubai kenan in kana cikinta to ba za ka tuba ba abin ba sai ku za iya koma ruwa ma'ana kama a ce mutum ya tuba kuma ya dumar na ƙwarai ne dinga zama cikin mutanen banza to ya zubulla da wuya ko a zo a kama ka tare da su ko kuma a'a kai da kaɗan kaɗan kai ma ka koma irinsu ta to ka bar wannan ƙasa ka koma ƙasa guri kaza mai tsarki ka je ka samu bayan allah na ƙwarai ka je ka dinga bauta to shi ne ya kama hanya tafiya a wannan tafiya kuma kin yake nan da gaske ne a cikin wannan tafiyar kuma sai a rai ajalin ya yi halinsa to shi kenan mala'ikan azaba na ganga yi gaugawa so ɗauka sai mala'ikan hama shi ma kuma yi gaugawa ya zo aka zo to a kaure ya ce to kai me yasa zaka ɗauke shi ya ce a tun da yake a rayuwa shi bai tafi aikata aikin alheri ba to don shi kuma na ta ai shi kuma ya yi niyya halisa ta ya tabi tuba ya tuba ne kuma akan zai je guri na kwarai to aka cece kuwa sai allah turo musu kuma wani mala'ikan daban shi kuma sai zo musu shari'a ce miya ake kaza ne kaza ne ya ce to a auna yanzu abin da za a yi a auna daga inda ya baro can wajen barnar da kuma inda za a je wajen alherin wanne ya fi nisa da aka auna sai an ga can inda ya boro inda ya boron ko kuma inda zai je na wata ya fi nisa amma mai rahama ta ubangiji sai Allah subhanahu wataala ya sanya sai Allah ya sa kasa ta nade ko kuma aka ƙara tsawon kirjinsa sai ya fice ta ma'ana an kusa zuwa daidai waje da an dan fice ta da kaɗan sai Allah subhanahu wataala sai ya ja shi da aka auna sai aka can inda zai je alherin ya fi sai mala'ika rama to ba kaga rama saboda mai kyakkyawan niyya saboda ka ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji abinda ake so ba mutum ya tuba duk waɗannan abubuwa na laifi mutum ya yi tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala musulunci ya hana bai halatta kenan ba a kukan mutuwa ba a kururuwa ba a kaza kuma hujja ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka yi muku mutuwa a gida yace ku dinga faɗin alheri kada ku faɗi sharri domin a lokacin gidan mala'iku Allah yake turowa a gidan mala'iku rahama su komi suke cewa amin amin amin amin kawai su amin nasu amin ne su kuma amin in su karɓaɓɓiya ce hadisi da wanzan duk inda aka yi mutuwa to mala'iku suna ne sai faɗi idan in akwai mun yi bayani bayan abin da ya hana mala'iku shiga mala'iku mun wata sati mun yi bayani gida inda kare ko gida inda gumi mutum mutumi ko da waye da sauransu shi yasa ya tsarkake mutum ya tsarkake gidan shi waɗannan abubuwa ko ɗakin ka ga ka zo gargara ɗakin ga da kare ko ɗakin ga da mutum mutumi mala'ika sai ki shigo ba wallahi rahama saboda ba su shiga gurin da ɗan haka Allah ya musu su kuma la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa sabawa Allah abin da ya umurce su ko abin da Allah ce su yi umurni akan su ko in dai da kare a cikin gida ba su da in dai da wannan da gumki bitin mutumi irin hotunan na da kai fa da ake nan dan mutun ya cire su matukar ba nashi wanda shari'a ta halatta ba to wannan mala'ikun su suna na suna amin in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin kwala kuka kin ce wayo kin mutu kin lalace sai suke amu kaga ni kin mutu kin lalace wayo tsiraitin gidansu ya bayyana yace suke amu wayo katan gidan gidansu ta rushe suke amu wayo da waka bar musu ce kai da kanka ke ma kanka muguwar addu'a shi sai ya manzo Allah ce duk wanda aka musu rasuwa su faɗi alheri wani Allah shi kanka suke amin wani Allah sa ka huta amin wacce Allah gafarta miki sun amin wacce Allah haɗa gidan malakin rahama sai amin wacce amin shi ke nan kunne mama ɗan uwanku amin nassi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mai kokari din mu gyara waɗannan abubuwa to saboda haka amin amin Allah ba mu ikon gyarawa gaba ki daya duka waɗannan gara kayanka ne baya zama sabke mu raba to saboda haka a ba wanda aka mishi ta'aziya a lallashi zuciya ta baci hakuri inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'da wa kulli shay'in ila ajalin musamma faltahtasib wa na kai hakuri ka nemi ladan abun Allah wal tasbir a kara hakuri Allah ba ku ladan hakuri Allah ba ku ladan jimurewa wannan ita ce addu'ar da ake yi ta ta'aziya Allah ta bike mu to a wannan gaba muka kwana yanzu kenan zamu tashi wa laysa fi ghuslil mayti haddin an gani kowa ya gani alba da fa shafin shafi na nawa ne shafi na 52 ko layi na karshe to masha Allah wa laysa fi ghuslil mayyit haddun mala yace to a wajen wankan mamaci babu iyaka ba iyakance ba walakin yunaka wa yugassalu witran sai dai abinda ake so a tsabtace mamaci wa yugassalu witran sa'annan kuma a wanke shi witri dima'in da ruwa wa sidirin da magarya wa yuj'alu fil akhirati kafur ana ƙarshe sai a sanya kafur kun shi da ake wankan mamaci wankan mamaci bai da iyaka amma me ake so wutiri to ne wutiri ɗaya uku biyar bakwai tara wannan su ne wuturi har aka ma'ana shi da ake cewa mara da turanci kuna ta mishi amfiyar ko shi ma'ana abinda ake so duk abinda zaka yi wuturi kuna fahimta kenan ya dagaci selon waɗanda za su yi wanka su za su ga wannan mamacin wa irin hali yake ba mamaki a cikin kazanta yake sosai wadda annakiya ta yi to kaga yanzu yana bukatar na farko sai an wanke shi da sabulu a nemo soso da sabulu a wanke ana sa sabulu in har ta kama ya halatta kenan na farko dauda ta yi wa kenan dole na farko wanka ne na a tsabtace wannan datti kaga an mishi da sabulu yanzu kuma sai a sake ɗauko ruwa na faru na biyu yanzu kuma sai a mishi wanka da ruwan magarya a sake ɗauko wani ruwa yanzu kuma sai a mishi wanka da ruwa garai ko kuma da ruwan kafur na ƙarshe sai a sa kafur turare kafurin turare ne yana da waɗannan fari mai ƙanshi in aka sa shi kuma yana maganin a tun kama ana jijjefa shi wajen yan koli suna sai da yana maganin ƙwarurruka ƙwarurruka ba su safari ne to sai a daddaka shi sai a sa a ruwa sai a wanke shi da shi kaga an mishi wanka uku a'a babu kafur sai a ɗauko turare ruwan turare sai a zuba sai a wanke shi kaga an mishi wannan eh a shi ne mun su faɗin da madad eh ko in babu ruwan magaryan ma ina fata mabita kenan haka ake a wanke shi mana ya danganci dai bukatar waɗanda suka zo wanka za su ga wani irin wanka canta ta yi mutum ne lafiyayye a wanke ki a tsabtace ki daman can ma lokacin da ya rasu mayar wankansa to kaga ishe na bai da bukatar a samu shi sabulu kenan ina fata sai a ɗauko ruwa a wanke shi na farko a sa magarya a sa kafur ya yi a in ɗayan ma ga aga ya mushi ya yi a a agar kai dattin yana da yawa sai a kai har biyar a a dattin ya wuce da yawa sai a kai har bakwai duk ya halatta mana wannan ana karantar da masu wankan mamaci kenan su suka sani yaya ya dace wanne ya fi dace wanka nawa ya kamata a yi masa a ana ciki sai wata kazanta kuma ta zo ta sake samu kaga kenan wannan abu ya bukata sai an ƙara to ala misali in ɗaya aka ce a yi to an yi ɗaya kuma kazanta ta sake fitowa yaya ta gani ko kun a'a to yana da dauɗa na farko tukun wannan dauɗar haka ma zai sai an kankare in an ce e ne to an mishi da sabulu ai kaga bai wadatar ba dole sai to wannan sai shari'a ta bada ta bude ya danganci wannan kenan an baka an ba masu wanka zaɓi ko shawara yadda suka ga ya dace amma dai shara'i duk abinda za su yi wutiri sai an kai wutiri shi ne kawai wutiri ko kuna iya wanke shi so uku kuna iya wanke shi so biyar kuna iya wanke shi so bakwai so tara har ma in sha ɗaya ma kuna iya mishi har sha uku duk wutirin ya yi ko yadda ya kama insha Allah to wannan shine shari'a ta bada abu ne kenan kawai ba a yan iyakance ba sai dai shari'i wuturi ne duk inda zakai a na ƙarshe a sa kafur duk inda aka yi kenan na ƙarshe kamar yadda aka ce a sallar dare raka'a biyu biyu biyu biyu biyu biyu idan ka ji tsoron asuba algari zai ware sai kai mi wuturi daya kenan dai ku yi ta wanke ku yi ta wanke dai na ƙarshe dai wuturin dai to sai a sa kafur turare ko kafur ko ne ya halatta a dan da ka kafur a za ko ko a ɗauko ruwan turare a zuba da ya yi sai a wanke da shi alhamdulillah yake nan watustaru auratuhu kuma ana suturce al'auran mamaci ba a bude mamaci haka nan wangan la'a sai a nemi wani kyalle sai a dora daga cibiyar shi zuwa guyarsa sa'anin kuma sai a nemi safa gam a sa a hannu ba a so mutum direct ya taba al'auran mamaci in lokacin da babu abin ne abin da ake sai mutum ya nemi wani tsumma a ya nada a hannun to da shine kana zuba ruwa ta karkashin ana kana wankewa ba a daga bude mamaci a ga al'aurarsa zubawa ake ana daga cin da kasan wannan ake duk abin shi tsarki ko ina ta kama a juya a juya kenan dole kana da waɗansu kama su juya a juya ta haka kuma a wanke shi ina ba za mu fita to su bar haka ake kenan ba guda ha wa alaikum salam ka wannan shine zan na turare to a tai na turare kafur ko turare shine na karshe ba eh ko sosai shine in ya kama da sabulin sai a kama sabulin sosai asa na ƙarshen shi ne wutiri na ƙarshen na wutirin shi ne ake so a sa turare a fi ƙa'ida wanka kamar yadda ake yin wanka wannan na ibada da farko yadda kake tsarki ka wanke daga cibiyarka zuwa gwiwoyinka ko'ina ka shuya ka wanke ko'ina to haka ake yin tsarkin amma kafin nan saboda haka kamar ga wato gashi nan zai so wala tuqallamu azfaruhu kuma haka nan ba a yanke farcen mamaci ba a cewa bari a zanna a yanke mishi mamaci a'a in kai haka duk wanda yanke farcen mamaci yayi kama kurmi wala yuhlaqu sha'ruhu kuma ba a sike mishi gashi ba a mishi aski a ce to manzo mai zo a shiga a'a ku bar shi da farcensa da gashinsa in har aka samu wani yayi ya aikata haka to ba a zubdawa sai a tattara sai a zuba mishi a kan shi a cikin likafaninsa da shi za a binne shi ba a zubda kenan sai a hada shi da gashinsa da faracinan da aka yanke an gwani ya riga ya zo ya yi a wani ya kasa ne ya ɗoga ta a'a sai a maida sai a gama sai a maida mishi a cikin likafanin a kulle a maida mishi wallahi in muna karatu shari'a kun ga abu da a sauƙaƙe daga yau ka zama malamin abu kuma a karanci ka gani a sauƙaƙe wayo asaru ba'nuhu asaran rafiqan wayo usaru ba'nuhu asaran rafiqan ana daddanna cikin mamaci amma daddannawa ‘yar kaɗan mai sauƙi ba hudu ƙarfi irin na a'a kenan ba mamaki ya yi komple to kenan akwai wani abu da sai fito ita wani dole sai ta fito kenan ƙarshen da sai kun gama kuna shirin ko kun sami shi likafani wani abu ya fito sai ba dakar an haji koma baya kaga sai an cire wannan abu ko ba komi yanzu sai an cire wannan likafanin a wannan kaza an gyaggyara to saboda haka sai da farko dama da kunga irin wannan alamar to saboda haka wanda suka yi sai zuwa danga dandanna a hankali a hankali ana dannawa to shi kai ga abin da yake ciki sai dinga fitowa ki fitowa sai an gama tatsewa ya fito sai a gyara a gyara shi a tsabtace sai a mishi tsarki wa in wudu'a wudu'a salati fa hasanu idan aka yi mishi arwalla irin ta sallah to wannan abu ne mai kyau wale su bi wajibin amma ba wajibi ba ne ba tilas ba ne ba ana iya masa direct wanka kenan ko da ba aka yi wanka ba a yi arwalla ba ku rike wannan kadda wani ya zo ya rikici to amma amma na mamacinsa wanka ba a yi arwalla ba a shi ka za ka zana a tada rikici a a mustahabi ne ana so a yi ai baka manta ba wankan jaraba ma kashe biyu ne akwai wanda ake arwala akwai wanda ba yin arwala kuma kowane ya halatta har kusan ma wancan mara arwalan ma kuma shi ya fi ma ƙarfi to haka shi ma wankan mamaci duk ɗaya ne da wankan yana ba ta banta ba ma kana tsaye wani yama na aka mamaci ya manta ko bai mishi arwala ba ko kuma a ya ɗauki wata fitowar ma bai arwala ko direct ma sai tafi da wanka ta ayya za a ce an yi mishi wanka ba da a'a abu ne mai kyau wale su bi wajibin kaji mazahan malikiya musamman ba wajibi ba ne ba wa yuqallabu li janbihi fil ghusli ahsan wa in ujlisa fa zalika wasi'u yace wa yuqallabu li janbihi a dinga juya shi ta gefe ahsan shi yafi ma'ana a wanke wannan gefen kuma sai a juya a wannan wanke wannan gefen hakan yafi kenan da za a samu akan gado a meke a yi mishi da hakan yafi fil ghusli ahsan yafi kyau amma wa in ujlisa fa zalika wasiu amma yanzu in zaman da mamaci aka yi ko samu wata kujera ko zaman da shi aka mishi wanka fa zalika wasiu shi ma ya halatta kuma shi ma kun ga wata fita ko aka dabi yanzu kun ga mun saba akan balangar ake a kwance to sai ka je wani guri ka je ka same su kuma zaman da mamaci suke a bisa kujera su mishi wanka kar ka zo ka ce wai yau da wannan ido ne gano ganowa fa zalika wasu shi ma ya halatta film yake kawo rishin karatu ne yake kawo da wannan matsalin sai ga kamar wancan da yi daidai da sauransu ba to shi ma ya halatta a kowane su sun saba kamar yanzu kaga mu wanzu nan makabarta wajen kabari ai kaga abin da muka saba yi shakka muka saba yi amma wasu gurare lahadi suka saba yi musamman ma manzo Allah kaga lahadi aka masa ka dauke bangaren Saudiya da Laraba da duk lahadi ake yi to amma sai mutum shi bai yi ba a'a kowanne ya halatta amma inda san samu ne da za a yi lahad to ya fi to amma sai dai kuma yanayin kowace ƙasa ce lahad shi sai ƙasa mai tauri inda ƙasa take ta tauri lahad ya fi yau in aka yi rami rami za a yi mai zurfi sai a yi loto ta kamar alkibla mana sai a kwarkware a yi loto sai a sa mutum ta fuskarsa sai a sa birgina a rufe ana iya yin lahadin da za a sa mutum uku a ciki ko biyar ko bakwai ma da a kabari daya ya a yi mai zurfi har sai an saka mutum ko da kuranga a kai shi can ta ƙasa kawai sai a yi loto sai a sa in aka sa aka rufe wani ma yanzu kuma sai a sake loto a saka a rufe kamar ɗaya tashar har ya zo saman ana binnewa ana yi kasa ana binya ana sama ana binya a aso ya halatta kaga wannan ya fi wata ya fi economic in guri ma eh wanda za a yi etajar da zuwa kamar da kuka wani etajar din sai a yi rami dogo haka can na ƙasa da aka yi ko aka sa birgina birgina aka rufe to kuma sai a bai da ƙasa kaga da mutum a lugu yake kenan barnata naka ce an taka shi ba kawai kaga yanzu an mai da ƙasa to kuma da an kawo na biyu ko sai a sa da biyu shi ma aka bin da aka sa birgina aka rufe kuma sai a mai da ƙasa a haka a haka a yi sama kaga ana iya mutum goma to kaga yanzu wannan makabartar kafin ta cika aika ga aiki yanzu ku diba makabartar masu Allah Madina Baqi'a ita ce har yanzu ake binne mutane ba su da wata bakarta ba ita ba tun zamanin masu Allah sallallahu alaihi wasallam me ya kawo tsari amma ka ganin makabartun da yake son rai ya fi ya mana yawa kowa wannan ya yanka ya ce su bangaren yan gidansu nan wannan ya yanka ya ce wancan ayi kaza ina sai ka gani kawai wata ran ma ana sai a tauno wani to su abu ne a tsari da ake tafowa da shi kuma akwai dat tun daga lokaci kaza aka fara da guri kaza an sani yanzu shekara kaza ya har a yanzu ka faɗa yanzu yana makamtar namun da muke da su wallahi a tsarin suke sun ishe mu a tafo a tsarance kafin a je can a sake maimai tuni komi kuma za a zo a sake kuma kaga da yake ba su tsari irin namu na yahudanci a zo a yi gini wani ya sa birgi da sauransu iya bai halatta ba haramun ne eh ba tudu ba na tawo tudun ma haramun ne hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali bin Abi Talib sayyidina Ali yace kaje duk wani kabari da kaga shi yayi tudu yace ka baje shi kabari ba so ya fice dani daya tudun shi to kasan ba kadai kuma wannan nasi ne wannan muke fada ba wai san rabu bane a haka manzon Allah ne ya fada manzon Allah da muke cewa dan amina muna san shi ne ya fada wannan magana eh to amma san rai sai kaki to wa ka ba ba ni kaki ba ba ka ni ta malama ta wuce am ka ka ranka da bai zama rabu a muna fadin yanda muna karanta ne fasara yanda yake dan mu taimaki juna mu gaba da wai mu sa kasa wannan ba karantawa ce ta manzon rahama ba ba karantawa ce ta dan amina ba dan amina ya hana to barantana kuma haka ɗauko birgi a ɗauko birgi a saka birgin siminti wani ma ha a shafe wai ta kai lalaci ma yanzu koko da yahuda har wasu ma masu sakaro a makabartar musulmai kuma kai kace kana son dan amina kuma dan amina ya hana kuma baka da hujja kuma ka aikata kuma zaka je ka tarda dan amina yaya Allah sa mu gyara kenan mu gane ɗan uwa wallahi wannan ya saba ba ka diba yanzu ka je madina ka je wa makamtar madina dan Allah kaga irin wannan kaga masallacin kaga kabarin da aka sa mishi birgin su muke ko karo makabarta dan Amina ta garin dan Amina gabaki daya labbaika rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashi kun ga ba musulunci ne ba amma je kan makwartan da gomawa ko na kirsoci daga can zan gadda mai kan mai karo ka wanda aka daga shi kan wanda aka yi gashi nan wani ma har ruhu ake yi da waye da sauransu kenan da wa kake koyi da su kake koyi ba da wadan amina ba Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah kuma ka ba mu ikon fahimtar gaskiya mu bita to saboda aka ce wa in ujlisa wa zalika wasiyun idan aka zamanar da magawa aka mata wanka ba laifi ba ne ba wani shi sun saba can na zo zai ma naka gawa sai zamanar da shi kanka ce a ya zo da sabon abu rishin karatu ne baka zauna kana yi shi sun ya baka sani ba amma kaga yau da muke karatu kaga shi kenan ka fita daga wannan dawatar kaga ba a yi a garinmu amma kawai sai ka je ka tada wani guri ka ce allahu akbar da na taba jin haka amma ba ta gani gagan ne to aka zarbiya da yawa abinda ba mu sani ba ba mu karanta ba kuma aka zo aka faɗa wani ya faɗa ya ce kai an zo da sabon abu shi kuma ba sabo ne kai ne sabon wala ba asa bi gasali ahadin zauje ni sahibahu min gairi darura ta ga wani hukumci babu laifi ɗayan ma'aurata su wanke junansu ba wai sai wata larura ba ba wai sai larura ta kama ba a ce wane ke ka wanke matanka ko kuma wacce take wanke mijinki ba abin da ya fi da ka'ida ake so mace ta wanke mijinta miji ya wanke matarsa gashi na kun ga malai ce min gaira darurati ba wai sai da larura ba shine yafi daidai fiye da kowa babu a lokacin yanzu wanda ya fi ka kusa fa kamar da ita babu wanda ya fi ta kusa kamar kai ta san ka kasanta the artisan to haka take bi to amma mun yau da wata mata za ta sai za ta wanke mijinta ƴan uwan miji sai a mata ca shi kasa ga nuna ai wannan mata rena su ne ma rashin uwa ne wani ne wani ne wani shi kuma shi ne sunna mace ta wanke mijinta miji ya wanke matar shi yanzu da koda mijin yace zai wanke matar shi ma sai aka ji ana tare da ko shi ma sabon yayata ba za a yi saboda mai an saba mata suke wajen to kun shige a karatu daga yau kana iya wasiya ka ce ka mutu matar ka ta wajen ka tabbatar zata yi ta karantu malama ta zata yi ta maka mai kyau to ta yi haka kai ma mata ka zaka ce a bari kai zaka ma kai zaka shiga ka wanke ta tsaf ka sa mata linkafa ne ka hudu wal mar'atu tamutu fi safari la nisaa ma'aha wala maharama min ar-rijali fal yammim rajulun wajahaha wa kaffaiha yanzu ce wani mar'ati ta mutu fi safari mace ce ta mutu a cikin bulaguro hadarin mota accident ko kuma kawai haka na marashi lafiya na cikin bulaguro la nisa a ma'aha ita ɗaya ce a cikin maza ba mata wala maharama minar rijali kuma a cikin mazan babu wani muharraminta babu wani nata na kusa babanta ko wannan ko wanta ko kananta babu to yanzu ya za a yi kuma binniya ya kama ta shi kuma ana so a mamu mace wanka kunkan kama za ta duka ba maharamanta kuma mace ce sai su ture ta ina faliyuwan mimmuran rajulun wajen hawar kafai ha yanzu abinda za a yi sai a samu ɗaya daga cikin namijin sai mata ta yi mama ya ake taimama shi ne wajen hawa kafai ha ya buga ƙasa ya shafi fuskarta da tafukan hannayenta bakin kuri shi ke nan an mata wanka kai mata aka yi ba aka ce maka ba idan janaba ta kama ka lokacin sallah ya yi babu ruwa me aka ce ka yi taimama to ita ce taimama ita ma kenan wannan taimama ta zama matsayin wankan ba tuɓe ta kawai wannan za a yi mata sai a mata sutura walau kana almayyitu rajulan yuyammimu an-nisa'u wajhahu wa yadayhi ila al-murfaqayn yanzu kuma idan ya kasance mamacin namiji ne shi kuma a cikin mata ba maza shi kai ne namiji an yi hadari kuma a daji ya mutu to ya za yi yuyammimu an-nisa'u wajhahu wa yadayhi to anan su ma mata haisu su ma ba za su tube shi ba sai su mishi taimama taimaman mi za su yi wace hahuwa ya daihi a yi su buga ƙasa su shafi fuskarsa da tafin hannunsa amma shi kuma ilal murfaƙai ne shi hal zuwa marafaƙai e ya bambanta da mace har zuwa marafaƙai domin kun sa aya masafar malikiya su taimama ta ɗan bambanta da wacce ta sunna su maimakon bakin tafin hannu nan su haddanan kuma maimakon bugo daya a mazhabin malikiya bugo biyu ake amma wancan nasi na hadisi ya fi karfi bugo daya ya shafi fuska da tafin hannu na ina ba ta manta kenan sun buga akan ka'ida ta mazhabin malikiya to yanzu namiji shi sai a shafin hannun haye zuwa nan amma mace ita kuma bakin nan ba za a shafa can in lam yakun ma'ahunna rajulun idan ya kasance a tare da su babu namiji yugassinuhu wanda zai wanke shi walam ra'atu min maharimihi ko kuma babu wacce mace daga cikin maharamansa yanzu a lokacin akwai yassa ko kanwarsa ko babashi kun ga duk mata ne to yanzu ya samu shi wanka fa in kanat imra'atu fa in kanat imra'atu min maharimihi gasalatuhu wa satarat auratuhu yanzu idan ya kasance akwai mace daga cikin muharramansa to ya ta mishi wanka to amma ita ma ta zo wanka sai ta satarce wajen al'aurarsa ba ta buɗa wa in kana ma'al mayyit zu maharamin gasalaha min fawqi saubin yasturu jami'i sadaiha yanzu kuma in ita macen da ta mutu babu mata na kusa da ita yanzu sai namishi muharraminta wanta ko kananta kuna fahimta kun ga muharramai ne wanda zai mata wanka to yanzu shi sai mata wanka amma in zai mata wanka ya za a yi ya ce min fauki saubi ita zai lullube ta ne gabaki da ta sama sai dinga mata ta saman sutura jami'i jasad ya mana zai rufe duka jikin sabanin na namiji shi da zai rufe daidai cibiyarsa da awanansa yanzu ta sai rufe ta gaba daya sai ya mata ta sama wa yustahabbu an yukaffana al-mayyit fi wutrin salas aswabin aw khamsatin aw sab'atin yace kuma ana so a yi wa mamaci an yukaffana a sanya mishi likafani shine ce wa yustahabbu an yukaffana al-mayyit ana so a sanya ma mamaci likafani fi wutri a wutri salasa aswabu in ma ka sa mishi kenan yanzu mun ji wanka ma wutri ko to likafani ma uku ake wutri kai wutri ake likafanin ba shi ma wutri ne uku biyar bakwai tara har zuwa ta yanzu in su da su shi ne tafi salasi imma a samu shi likafani uku shi ne fi salasi a suwabi tufabi mana likafani uku au hamsatin ko biyar au saba'atin ko bakwai shi haka ake so mana sai a samu a yanka a galabiya ana auna ina ji ko shidda ne na farko in ka auna shi ɗana kamun bakwai babban sai a shimfiɗa na biyu kamun shidda na uku ma kamun shidda kenan sai a shimfiɗa su da an ɗora mamaci a kai akan lulluɓa wancan na farko sa'anan kuma sai a lulluɓa wancan na biyu ya shuya sa'anan sai na uku na saman sai kuma gaba kiɗe sai har a bada wancan da sauransu ya yi jaka uku ba shi kenan ba haka uku ya yi a a sai ko ga ta abin shirye-shirye ne ya ga kamata a ƙara muna iya mushi biyar ya yi a a yana buƙatar a ƙara inda har buƙatar ta kama a yi bakwai di ya yi ba laifi ba ne ba ya dangace wa ma ju'ila lahu min wazaratin wa kamisin wa imamatin fa zalika mahsubun bi adadil aswab al-witr to da yake mazhaban malikiya su suna gare a sa riga a sa bante a sa rawani a sa kaza yace to in aka ma mamaci wannan duka suna cikin lissafi an mishi rawani an mishi riga an mishi bante a mazhaban malikiya duka za a lissafa suna daga cikin abin to amma dai wanda ya fi ruwaya ingantacciya wannan kunga wannan milifafa ukun nan in kai yayi in har ya kama da bukata a yi biyar eh maimakon a sa wata riga da sauransu wannan nasin wancan ya fi karfi akan wannan nasi amma in aka yi ba yi laifi ba amma za a lissafa suna ciki kenan da shi yasa ga al'ada muna an saba saboda mazhabin malikiya karanta sai gana ce amma mutum riga a yi rawani a je a ga a nemo tela ya sa lamba daya a yi dan gyautu da sauransu to a galabi a gaskiya wancan ya fi sauki na sunna ya fi sauki wa kada kofi na ko shine muka fara ce ko wa maju ila lahu min wazaratin wazara shine gyautu wa kamisin da riga wa imamatin da rawani fa zalika mahsubun fi adadil aswabil wutri to duka waɗannan za a lissafa su a cikin adadin tufafin ko likafani mamaci na wutri yanzu kaga rawani daya riga biyu jabto uku sai aka kuma mayafi aka sa hudu kenan an ƙara wani kaga biyar kenan ya zama biyar in ma kuma ko ƙara wasu a kai kenan har sai zama bakwai waƙaɗin kufi na nabi sallallahu alaihi wasallam fi salasata asuwa ba kun ga amma kun ga adalci mala ya kama ganin ta amma hauka sani mai manzon Allah shi a cikin uku aka yi masa bidun farare suhuliya ma'ana kama a ce mada'yan kasa suhuliyan nan ma'ana wata kasa ce wata unguwa ce a cikin bisra ne na cin a cikin kufa ne ko a bisra suke wannan saƙa suhuliya duk ita tafi shahara da an ce saƙar kaza to saboda haka a mutum shi yasa ake da suhuliya fes mai kyau saƙa ce mai kyau to da ita ce aka ma manzala sallallahu alaihi wasallam kafani udrija fiha idrajan aka nan nade shi a cikin manzala sallallahu alaihi wasallam nan nadewa mai sauki yayi wala ba'sa an yuqammas almayyit wa yu'ammama yace babu laifi a sanya ma mamaci riga kuma a sanya mishi likafani shine alqani yuqammasa wa an yi ammama kuma a sanya mashi rawani wayan bagi an yi hannada wa yi sha'alul khanuta bayan akfanihi wa fi jasadihi wa mawadi'is sujudi minhu ce ba laifi ana iya dokan turaren hayaki turare wanda na kanshi na hayaki a sanya masa a turara shine wayan bagi an yi hannada ya kamata a sanya mishi turaren hayaki wa yi alul hannu da bai na akfani kuma a sanya wannan turare a cikin ma likafanin nasa game yadda wata ƙabila suke turara tufafi to kaga aka turara sai likafanin ma ka ji yana ƙanshi da sauransu to ba in aka yaka ba yi laifi ba a musahar malikiya ba laifi wa fi jasadi har ma jikinsa ana iya kara da sa turaren nan wa mawadi sujudi minu da kuma guraren sujada duka duk ba laifi wala yugassalu shahid to wannan game da mamaci ordinar namu wanda ya mutu a gida ne ko a likita ne ko a kaza ne to ga yadda ake kenan za a yi mishi wanka za a sanya mishi da kafani sannan kuma a yi masa sallah sai a doka a kai shi gidansa na gaskiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gaggauta kai mamaci idan ya mutu ka a ana jene na jini ce idan alheri nan mutumin kwarai ne to alheri ne kusa ku gauga ku kai shi ɗan kuma wanda ba haka ba ne ba to ku kuma kuna ajiye da sharri kenan kuma ku yi gauga ku rabu da yana abu ya fiye mu wala yi gassalin shahidu fi mu'tarakin wala yi salla alaihi wa yi dufanu bi siyabihi wa yi wala yi kasar shahidi wala yi kasar shahidi ba a wanke shahidi fi motarki a fagen yaƙi wanda aka ce yaƙi na jihadi na fi sabilila jihadi na gaskiya ba irin wannan jihadi ba na terrorist na ta'addanci mutum yana zalimci yana sata yana kabra Allah akwai wani shahadi ne zuwa a wannan zalimci ne fi sabilillah jihadi yana da sharuɗa da ka'ida ba a yin jihadi sai a ƙarƙashin shugaba amirul mu'minina to kai waye amirul mu'minina kai haka nan a yi formar 'yan kwaya da waye da sauransu kawai su suna karkashe bayan Allah kana suna cikin ibada kuma a ina aka taba shahadi akan musulmi musulmi a shahadi da muka sani musulmi ake ma ake kashe ko kafiri to mutum yana kabbara yana Allahu akbar kana kashe me me kashewa yana kabbara wanda ake kashewa yana kabbara wanda da zalunci ne wannan to ba irin wannan shahadin ba wannan sai son da terrorist créé par les autres les occidentaux eh yan ta'addar waɗannan kawai suka yi ta ƙirƙiro mana haka nan suke don su tada mana hankali ba kawai ne zalunci ne don su kwashe mana arzikinmu ne kuma allah subhanahu wa ta'ala ya miyar musu addiyarsu shahidi shi ne wanda ya mutu a wajen yaƙi fi sabilillah ko kuma a wajen aikin allah an je wa'azi da awa allah subhanahu wa ta'ala ya masa cikawa shahidi ne an je musulmutar da wasu maguzawa allah ya musu cika shahidi ne duk ma'ana wanda ya mutu akan tafarkin aikin allah to wannan shahidi wanda ya mutu a wajen yaƙi shi kuma to saboda haka shi wanda ya mutu a wajen yaƙi to shi ga ƙa'idarsa wala yi kasul ba a mishi wanka an je jihadi fi sabilillah yaƙi don ɗaukar mar Allah an kai shi a wajen yaƙi ga jini jage-jage da a cikin rigarsa to ba za a mishi wanka ba wala yi sallah ne ba a mishi sallah wa yudfanu bi siyabihi kuma za a binne shi da wannan tufafi nashi ba a sake mishi wani likafani ba a tuwe shi shi kuma kun ga wata martaba shari'a sabanin hankalin katsaninka to su wannan shi martaba ce a gare shi wannan jinin ya je wa Allah subhanahu ta'ala shi wannan jinin ya fi almiski kanshi shaida cewa wannan jini ne da ya zuba dan tafarkin Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda mai azumi Allah subhanahu wataala ya shi yake bada ladan kuma warin baki mi ko bashi baki mai azumi yafi miski to haka shi shahidi wanda ya mutu a wajen yaki to shi kuma darajar da yake ba a mishi sallah ba a mishi wanka haka nan za a binne shi da tufafinsa ko likafani ba a sa masa direct shi wannan dan aljanna ne duk shahidi dan aljanna ne amina amina amina amina an ji wannan hukuncin to ga hukunci na gaba ya ce wa yusalla ala katili nafsihi wa yusalla ala man qatalahu al-imamu fi haddin aw qawadin wa la yusalli alayhi al-imam kuji wani hukunci wa yusalla ala katili nafsihi wanda ya kashe kansa za a yi mishi sallah duk da wancan hukuncin da yake kansa kuna fahimta ko to amma duk da haka kuma za a yi sallah kuma zai yi tar da Allah da wajen hukuncin nashi da ya kashe wanda ya kashe kansa da kansa ta ba za a ce mutum da ya kashe kansa kuma ga matsayinsa ba za a yi mishi ba a ji abin da a'a musulmi ne ku je ku mishi wannan kuma ku bar hukuncin shi tsakanin shi da ubangijinsa wannan ita ce ka'ida wa yusalla ala man qatalahu al-imam haka kuma mutumin da liman shugaba ya kashe shi min haddi akwadi na haddi ko kisasi mana ina ana shari'a musulunci wani sai abu na haddi sai aka shi aka zarta mishi da haddi aka kashe shi to za a mishi sallah ba za a ce ba ai dan yayi laifin kaza ne ai zina ne aka jefe shi to tunda yayi zina a ce abin da shi a ga haka saba shari'a ba mamaki wannan tuban da ya bada ba mamaki shi ka kansa to wannan tuban na shefu ma wanda yake da ran saboda haka wani kubar shi da Allah subhanahu wa ta'ala kenan saboda haka za a yi mishi sallah fi haddin alkuwadi a wajen haddi ko kisasi wala yi sallah alaihi imam amma dai a nan shi imam shugaba shi ne ba zai masalla ba sai a nemi wani sai masa mutu gaba ko lokaci ya yi ko? to bukari sai mu tashi wala yi tabo ulmai sai mu tashi da a kwana nan ko? to sosai to alhamdulillah Allah ba mu lada ba ta mu karuwa ake so mu gane addini mu kawai mu dauki karatu ba kawai haka nan wai rayuwar duniya yanzu za a dauke ka leburanci ma ko wani aiki ba sai an ce ina certificate daga ina karatu daga a baka wani matsayi to kuma lahira aljanna da Allah ya faɗa ta fi duk duniya da abin da yake cikin da ita ce za a same ta a banza kawai haka nan kawai zaka zo ka dinga yi abu alashe ma ko kuma ba sani ba haka nan a gaskiya muna yaudara kanmu wallahi ya kamata mu dage gaskiya mu gyara ba wa alaikum salam eh eh shi ma ta karkashin al'auran ake sanya ma na ta karkashin mayafin ake sanya amma mun ayyun da bayani mun farko ba a ma mamaci direct mutum bai hada taba al'aura mamaci da hannunsa idan lokacin mu yanzu Allah ka mana sauki akwai gam yanzu kun fahimta kenan da sai mutum ya sa gam amma lokacin da babu a zamanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya lal ya samu wani sun ma sai ya nade hannun haka ake nadewa ne sai ka sa kuma ka wanke mamaci da sauransu insha Allah amin amin amin amin to Allah sa na sani
kamun da za a da na kafa eh shi ko aka tura wani ce aka yi shi wuce da shi mm wanda shi ake da shi Eh.
wuce da shi a cikin za su ke bakin ba mana a sa na farko a limka a yau ba kuma a karo na biyu a limka kuma a karo na uku tana shi wannan na karshen shi na ake so a yi shi babba saboda ai ana son makami a dan bar experts wadda aka shi a kunda yin na eh saboda kar wannan ba insha Allah eh to shi ne yake dan bambanta awa sai dan bambanta da na sauran ba insha Allah Allah kama mana da fata bukanta daidai Allah tara mu cikin ladar abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri kuma Allah ba Allah ba mu da daga baki dai na zama da saurara mun kuma da fara